آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد درس ونقوم شابي وكرة للتاف بلوغ المرام من أدلة الأحكام واللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله wanda idan ba manta ba a yau za mu tashi babu na waƙidul wudu babin da yake bayani game da ababen da suke warware arwalla a yau muna daren sha biyar ga watan jumada al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 daidai da takwas ga watan sha biyu miladiya 2000 22 idan aka ce nawaƙidul wudu shine ababen da suke warware arwalla ababen da suke lalata arwalla مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون an karɓo daga sabi annabi alaihi salatu wassalam Anas ibn Malik yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabba annabi alaihi salatu wassalam sun kasance ala ahdihi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba a bayan shi ba lokacin yana raye wanda idan aka jingina aiki ga lokacin annabi alaihi salatu wassalam ko dai zamanto annabi ya ga wannan aiki sai ya zamanto ya zama hujja kenan saboda annabi ya san da shi ko kuma ya zamanto annabi bai san da shi ba alaihi salatu wassalam amma ai ko da bai san da shi ba Allah ya san da shi kuma a lokacin wahayi na sauka in ka gada yin abu a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ko da annabi bai san da shi ba in dai wahayi bai sauko ba ya haramta shi to ya nuna cewa wannan abin ya halatta kenan to ana sai ce a zamanin annabi alaihi salatu wassalam sahabbai sun kasance sannan wannan ya nuna cewa sahabban ba wai mutum ɗaya bane ko bi al'ada ce ta sahabbai kamar yadda al-khattabi abu sulaiman yake faɗa ya ce sun kasance yantaziru na isha'a suna jiran sallar isha'i su ta jira annabi alaihi salatu wassalam hatta tahfiqa ru'usuhum har sai ya zamanto kanunsu na gengedi shine mutum yana angaje wani lokaci ka kanshi ya dan motsa dama ko ya dan yi hagu ko ya dan hwado gaban shi ta yadda zaga mukin shi ya hwado saman kirjin shi shine ma'anar tahfiqa ru'usuhum wato suna angaje suna gengedi kenan sun mayu salluna sannan sahabbai su tashi su yi sallah wala ya tawabba'un kuma ba su saki alwala akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud sulaiman ibn al-ash'ath ya rawaito wannan hadisi wa sahu ad-darqutni al-imam darqutni ya inganta wannan hadisi wa asluhu fi muslimin aslin wannan hadisi ma yana a cikin sahihu muslim wannan hadisi yana bayanin ɗaya daga cikin ababen da suke da alaƙa da warware arwalla kusa akwai ababen da su da kansu suke warware arwalla akwai ababen da kuma su ba suke warware arwallar da kansu ba amma suna zamantowa dalili sabab ne na samuwar abin da ke warware arwalla abin da ke warware arwalla da kanshi kamar misali maziyi kamar misali hitsari kamar misali bayan gari kamar misali iska wannan kaga duk su da kansu ke warware wannan to akwai abubuwan da su ba su bane ke warware wannan ma dalili suke zama kamar mai kwana idan mutum yayi kwana yayi barci zai rasa tunanin shi to a cikin tuna a cikin wannan kwanan takan iya yiwuwa wani abu daga cikin abin da ke warware arwalla ya same shi misali ya hudda iska ko abin da ya kama da haka to shi ne malamai suka ce kwanan wani iri ke lalata ke lalata sallah arwalla kwanan wani iri ke lalata arwalla abinda as-sahiyyar magana ba tare da mun shiga cikin maganganun malami masu yawa ba ma'aunin kawai shi duk kwanan da idan ka yi shi baka san inda kake ba a zaune kake ko a tsaye ko a kwance tsaronaka ta lalace indai ka rasa shu'urinka baka jin abin da yake faruwa to kawai baka da baka da walla amma in ya zamanto kana sane da abin da yake faruwa ta yadda ko da alwallarka za ta iya karewa kana sane to wannan bai bata bai bata alwalla wanda shi ne abin da yake bayyana a hadisan waɗannan abin da wannan abin da ya zuwa wannan hadisi da sabbai suke yi cewa an gaje ne suke yi gyangyaɗi wanda ba su rasa shu'urinsu ba saninsu ba da hankalinsu to ya mutu yake tantance kwanan shi ya yi nauyi ko bai yi nauyi ba kana sanin kwanan ka ya yi nauyi idan ya zamanto abin da yake kai da komowa a kusanka baka sani ba ko wani abu na a hannunka ya faɗi baka sani ba ko wani ya shigo ya hita baka sani ba to wannan gaga mai baka san da kake bake baka da arwalla amma idanunka na rubuce kana dan angajenka amma duk abin da ake gayi kana sane da shi to wannan sai a ce arwallarka bata kare ba misali wani lokaci wannan yana faruwa a sallah za a zo a sallar asuba musamman sallar asuba an yi sujada kaga an taso an baro wani wanda sai ka tabo shi haka sai ya taso to yanzu ba sallah ba arwalla an fahimta sai ya je ya sake sabuwar arwalla sannan ya zo ya sake sallah saboda ya abin wani kuma daga tahiya daga tahiya ba da jima ba aka yi tambaya kan wannan liman ne yake tahiya can aka ce babu shi wallahi wani yake min tambaya shi sai da aka taba shi assalamu alaikum ba kaga liman ayi in ya zama to kana sallah kwana ya dauke ka ai babu magana ne an fahimta an fahimta ko koran juma'a liman yana hudu ba wani sai an ce kadaka mutu sura sai ka taba hisan ne ya tashi to wannan sai ya ji ya saki sai ya ji ya saki a wannan ko wajen sallar jiran sallar asuba ana zaune ana jiran lokaci yayi wani za ga an yi kama sai an taba shi ya tashi to wannan baya da baya da arwalla wannan matsala tana da muhimmanci mu fahimci ta sosai sai hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha annaha qalat an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda annaha qalat take cewa ja'at fatimatu bintu abi hubaysh wata mata da ake kira fatimatu diyar abu hubaysh tazo ila annabi sallallahu alaihi wasallama tazo ga annabi alaihi salatu wassalam fa qalat sai tace ya rasulullah tace ya manzo Allah alaihi salatu wassalam inni imra'atun ustahadu fala athhur tace ni mace ce wadda ustahabu jini yana zubo mini baya tsayawa jinin rashin lahiya ne kenan fala aquhur bana tsarkaka daga jini afa'ada us-salata shikenan yanzu ni kenan in bar sallah kun san jinin da yake samun mata akwai abin da ake kira dima'un nisa jini na mata a mace tana yin jini uku ne babu na hudu jini na harko shine jinin al'ada wanda al'adance mace da take daukar ciki ta kan yi shi misali duk wata wata misali wanda duk wata take to wannan jinin ba wai rishin lahiya bane ba cuta bane a ɗabi'ar mata ce haka rishin yin shi din ne ma ake tsoron ya zamanto mai matsala tunda annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda yake a bukhari yake cewa shay'un katabahu Allahu ala banati adam abu ne wanda Allah ya dora shi akan mata to wannan yana da hukunce-hukuncen shi da dokokin shi a musulunci wannan jini na farko kenan jini na biyu muna da me annifas jinin biki shine wanda in mace ta aihu take yin wannan jini to da dokokin jinin biki da hukunce-hukuncen su da na jinin al'ada to abu ɗaya ne ba su da bambanci yadda jinin al'ada in ya tsaya wajibi ne a yi wanka haka jinin biki yadda jinin al'ada in mace tana yin shi ba za ta yi sallah ba haka in tana jinin biki yadda in tana da azumi jinin al'ada ya zubo mata azumi ya karye haka ne idan tana da jinin biki shi za ga tun a al'akhbari za a ce maka wani fasu kalhaibi shi jinin biki kamar jinin al'ada ne imamun nau'i ya ce da ijma'in malamai babu saɓani akan wannan to akwai jini na uku shi ne ake kira damul istihaba jinin rishin lahiya wanda shi ba jinin biki ba ne kuma ba jinin al'ada ba wanda sabubban da ke sa mace ta yi wannan suna da yawa amma dai dukkan suna taruwa kan cewa mai rishin lahiya ne yake zuwo ma yake sa mace yake zuwo mata to ita wannan macen ta jima tana jini bai tsaya shi ne ta zo da annabi alaihi salatu wasalam take cewa inni mar'atun ustahadu ni ce mai ganin jinin da baya tsayawa fala aqul bana tsalka da gare shi afa ada ussalata zan bar sallah kenan kala annabi yace la yace a inna ma zalika irqun abinda ke kawo wannan shine jijiya tsinkewar jijiya ko matsalar jijiya walaysa wannan nau'i ne daya daga cikin nau'ukan da ke kawo wannan a fahimci wannan akwai lokacin da ma istihada shedanu ma suna sa kamar yadda annabi yake gaya wani hadisi yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan min ash-shaytan wani shuri ne da halbi wanda shedan ke yi mamaci kina akwai wanda shedanu ke sa shi to amma kada wannan ya sa mace ta yadda ru'ya su yaudare ta duk in kin yi istihada su tilgi jinnu gare an fahimta saboda yan rukuyan nan da yawansu sai dai wanda Allah ya tsare za a gansu 'yan neman kuɗi ne 'yan hada-hadar kasuwanci ne sun zan mayaudara har an kai da wajen waɗansu duk abin da gare ka kawai ba ka da lahiya ne jinnu ne gare ka babu ciwo na fisa bilin lahi na tsakani da Allah kamar da babu ke cewa kawai komi ma jinnu ka ji ana tallace in kana da hepatit sai a ce waɗannan cututtuka da muke gani a bayansu ne shaidanu ke ɓoye kana da hepatit sai a ce jinnu ne mace tana da infection sai a ce mai sai a ce jinnu ne shi ba kana da ciwon ka a ce jinnu fibura a ce jinnu fali wannan wanda ke hargitsa mutum wanda zaga mutum na girgiza ana rike shi sai a ce jinnu sai an ji an bincika sai a gashe fali ce ka damun ka ba wannan estoma estoma wannan sai ta kidimar da mutum idan ba ka da ilimi game da harkar hindu in ga gani sai da cewa Allah wannan kawai arshani ne zai isa kuma a yi mai tartaman ɗin da an yi mai tartaman ɗin ta estoma ilisar ɗin kenan shi kenan sai ga abin ya wuce a daidai wannan lokaci maza da mata wallahi ya kamata ko ba saboda janibin addini ba ko dan lahiyarka ya kamata ka shiga taitayinka wayannan likitoci da suka bayyana a duniya yanzu da ba a san inda suka yi karatun likitanci ba in kana zuwa wajen za su halaka kawai mutum zai zo ya buɗe shago don yare da musulunci ya sa farmasi islamic ko medicine prophetic a ina ka koyi ta ba mu ce babu farmasi da musulunci ba akwai ba mu ce babu likitanci na annabi ba akwai amma kai da ka buɗe shago kake tartama a ina ka koya tunda ilimi ne malaman da suka yi rubuce-rubuce a wannan babin irinsu Dawud al'amfaki, al'amfaki, irinsu Ibn al-Qayyim, irinsu Ibn Baiba, irinsu hatta irinsu Ibn Sina da makamantansu, malamai ne gogaggu a wannan fanni sun san shi. Kai kuma haka kawai za ga intanet mutu yake shiga ya ɗoko, in ka shafa zaitun zaitun, so kaza ga iri za ya yi maganin kasa. To shi wanda ya rubutu shi kuma wane ne? Ɗaya baka san wane ne ba. kuma dukkan yanzu kowa ka gan shi da wata katuwar dr gaban shi dokta ka san mutum katon jagiri shekara biyar da suka wuce kuna tare ko tun da ya zo duniya kuna tare kusan tare kuka taso ba jami'ar da ya karatu amma kawai gobe sai ga an sa mai dokta dokta wani haka wannan harkar kayan mata wannan harkar kayan mata yanzu ka dubi yadda infection yake da yawa cikin mata kawai ana zo sai aka mace ta tashi ta ruga da gudu sai a bita kama ce yarjeri ya shahe ta ashe ta yi ta nusa kayan mata cikin al'aurata ne sai a waye gari ta samu mai tabuwa yanzu wai mutane sun mai da kamar rayuwa aro ne kawai harkar jima'i ne kawai aro shahi mutum zai buɗa a facebook ko ya buɗa a youtube ko kuma a tiktok kawai abin da yake talla ko abin da ake koya mutane shine in ka sha kaza za ka samu ƙarhin raƙumi in ka sha kaza za ka yi aikin doki goma kaga dole ka samu matsala dan adam ya aikin doki za ka samu matsala za ka samu matsala wani lokaci kun mata ba su ma shawara kaga masu 'yan kwanonin nan da 'yan kumshinan nan daga shiga gida suna talla kawai ta sai da matarka kawai sai ka sha an dura ma a miya kana shan roma shi kana buga lishi sai dare ya sai ka shiga ita zama dan adam ka rasa yadda aka yi wannan ita zama dan adam ita zama dan adam wanda irin wannan magunguna bai kamata ce kana ɗaukar su ba da shawarar likita ba in kana so ka ɗauka ya kamata a ce ka ɗauka ne kan shawarar likita amma mutum ya shiga a facebook ya ce ma in ka haɗa kaza ka haɗa kaza ka haɗa kaza kawai sai ka je kasuwa kai ma ka je kasuwa da na ababen ka haɗa kuma ka zo ka sha to in ka mutu ga yamin a wajen waza a neman diyar wannan ababe ne ina mamakin yadda ana ganin mutane sun waye amma suna aikin shahinci kawai baka san mutum ba baka san meye ilimin shi baka san ina yi karatu baka san wani irin dan adam bane kawai dai ka ganshi a Facebook ko a YouTube ya ce aka hada kaza da kaza za a ji kaza kawai sai ka shi kasuwa ka siyo to kun ga shi yasa na saba cewa nan zuwa shekaru masu zuwa Allah kadai sai irin cutukan da za a yi fama da su saboda kohar magunguna ta bude kowa likita ne kowa bayarwa yake yanzu a barzancen gargajiya da su likitocin 'yan gargajiyar da ba su da tsari suke ganin su ne matsalarsu to yanzu kowa likita ne kuma kowa magani yake bayarwa amma don saboda me son samun kuɗi da haka wannan ya kamata mutum ya yi ya hattara da shi mazala ce inda ma zalika irkun wannan tsinkewa ce ta jijiya walaisa bi haidin ba wai jinin al'ada ba fa idza aqbalat haidatuki idan lokacin jinin al'ada ki yayi ya huskanto fada'i salata to ki bar sallah wa idza adbarat idan haibon nan taki jinin al'adan nan naki lokacin shi ya wuce ya juya baya farsili anki dama to ki wanke wannan jinin da gare ki thumma salli sannan ki ci gaba da yin sallah muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi abinda yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisi don ya nuna cewa jini idan ya zubo mamace yana kare arwalla in jinin al'ada ne wannan kan ko shakku babu in jinin biki ne babu shakku amma jinin istihaba yana warware arwalla ko bai warwarewa wannan in mun zo a kitabul haidu insha Allah babul haid za mu tattauna wannan a can saboda matsala ce wadda akwai maganganun malamai a kai duk da nan malam ya kawo waɗansu riwayoyi da suke da alaƙa da wannan sannan a dunkule idan mace na jinin al'ada idan mace tana jinin rishin lahiya kai yadda za ta yi ta tantance jinin al'adarta daga jinin rishin lahiya to halayya ne kamar haka hali na harko idan tsawon kwana talatin misali tana jini jini bai ɗaukewa amma ta saba yin al'ada daga lisank biyar ga wata zuwa misali goma ga wata to yanzu kwana talatin shirin bai tsaya to idan aka zo biyar ga wata din tana iya yiwuwa ta lura cewa kalar jinin ya sake kenan ta san da cewa yanzu jinin al'adar ya kutso a cikin jinin rishin lahiya ta yadda yanzu ga kalar shi nan ga iskan nan ga kular din nan ga odar din shi nan ya zama irin na jinin al'ada to tunda ya canza tana ganin kalar yau sai ta yi aiki da kalar an fahimci wannan tunda ya canza zuwa lokacin da zai kai ƙarshe daga kalar ta sake canza ya koma kalar wancan jini na rashin lahiya wani lokaci kuma jinin ba iya tantancewa misali tun daga le premier ɗaya ga wata har talatin ga wata kalar shinin guda ne. To, a nan abin da za ta yi, in tana da al'ada sananna, in tana da al'ada sananna, ta san da cewa daman duk biyar ga wata zuwa goma ga wata take shini, to da biyar ga wata ta kama, to kawai sai ta bar sallah. Sai zuwa goma ga wata saboda mai nan riko da al'adar da ta saba. An fahimci wannan? Yawwa wannan su ne abin da ya kamata mace ta yi idan tana idan tana jinin al'ada kuma aka same ta da jinin rishin lahiya waɗansu malamai sukan ce yanzu lamarin yana da sauƙi in ta kasa tantancewa ta so likita an fahimta musamman yanzu mun gama maganin magungunan nan masu rikitar da mutane su ma likitoci suna da rikitaccen magani wannan da suke bayarwa wai na tsarin iyali filil da sauransu ko tiyo din nan da ake kurma mace ko abubuwan nan da suke sa masu dakatar da aihuwa zuwa wani lokaci to da yawa daga cikin mata in suka ɗauki wannan al'ada suke rikicewa sai ga abun kamar wani motsi sai ga shinin ya zubo can kayan a ce awa uku awa hudu sai ga ya ɗauke shi kenan ta dawo ta yi wanka ta ci gaba da ibada shi kenan nan kwana ɗaya biyu kuma sai ya dawo sai ya taimata wasa da hankali ta sa bayin kwana uku duk wata sai a waye gari yau sai ta yi kwana goma sha biyar kullum zubar da jinin take ta yi ga wannan shi ma mai illa mun saba bayani game da hukuncin musulunci wajen shan magani na tsara aihuwa cewa akwai lokacin da yake zama makaruhi akwai lokacin da yake zama haramu akwai lokacin da yake halatta in dai mutum ya ɗauki magani kowane iri ne na likita ne ko ba na likita ba don ya daina aihuwa sam wannan haramun an fahimta na a daina aihuwa sam haramun haramun ne namiji ya haka haramun ne mace ta yi haka idan mijinta ya ce mu je mu tsaye da aihuwa bai halatta ta yi mai biyayya eh zata ce ta gaji da aihuwa a tsaida bai halatta mijin yi mata biyayya na ɗaya kenan wannan kaga shi haramun na biyu ya zamanto ba wai aihuwar ce ake so a tsaida ba ko ko ba ana ganin 'ya'ya sun yawa bane kawai dai son zuciya ta ce yanzu shekara goma zuwa goma za ta rinka aihuwa kawai ba gaira ba sabab ba wai ba ta ce a ina son 'ya'ya amma so nake in na goma sai na huta sai bayan goma kuma aihu ga wannan makaruhi ne shi saboda babu wani sabab me yasa ya zama makaruhi saboda bata datse aihuwar ba gaba ɗaya sai zaman to mai makaruhi amma inda yake zaman towa ya halatta shine idan akwai ta lalura ko wani uzuri misali mace ce ta yi barin ciki galibi da irin wannan sala ake zayin ba da irin wannan ake ba mata wannan tsayi mace ta yi bari to sai likitan ya ce ma'aiwarta na buƙatar hutu misali wata shidda a ce daga nan zuwa wata shidda kar da ɗauki ciki saboda in ta ɗauki ciki wala Allah ga illa kaza ko lalura kaza ko matsala kaza da zai jawo to a nan ya halatta ɗauki magani bayan su da mishinta sun yi ittifaki sannan na biyu ta sha maganin da bai cutar da ita nan kada a je gyaran gira a rasa ido kuma wannan maganin in na likita ne ko na galgaji ko ma wani iri ne in dai bai cutar da lahiyar to ya halatta ɗauki saboda irin wannan manuhar amma ko na likita ne in yana cutarwa to bai halatta ta ɗauke shi sai dai ta nemi wanda bai cutarwa ko ta ɗauki ta samu wata mahita ba da cewa zil bukhari yi ya zo a riwaya ta imamul bukhari sun matawabba'i sannan annabi ce mata ta rinka yin arwalla li kulli salatin saboda kowace sallah alayhi salatu wassalam wato a lokacin da take jinin da na rishin lahiya ne ba na al'adar ba to tun da jinin bai yanke wannan riwayar sai ta nuna cewa mai duk sallah ta yi mai ta rinka arwalla ta yi sallah kamar idan ta yi sallar magariba to in isha'i ta zo dole sai ta sake wata arwalla in asuba ta zo dole sai ta sake wata arwalla azhar arwallar kanta la'asar kenan ga ini in salloli biyar za ta yi to sai ta yi arwalla so biyar shi da abinda wannan riwayar take nuna ya ce wa ashara muslimun al'imam muslim ya yi ishara a littafin shi sahihu muslim ila annahu hadafaha amdan cewa ita wannan wannan riwayar wannan ƙarin na cewa annabi ya yi mamace fatawa cewa mai wannan matsala ta rinka arwalla domin kowace sallah musulmi ya nuna cewa yana sane da wannan riwayar sai dai hazafa a amdan da gangan ya cire ta bai kawo ta an fahimci wannan to me yasa musulmi ya cire ta to daga nan ne kohar malamai sai ta bude sai aka tattaunawa game da wannan riwaya da yawa daga cikin malamai suna suna raunana wannan ziyada ne an fahimta malaman da suke tabbatar da sai su ce duk sallah dole sai an sake arwalla malaman da ke raunana ta sai su ce a'a shi mutum idan yana da matsala kamar matsala ta bayan gari wanda bayan gari ne bai tsaya mai rashi wayoyin na suna abun nan na ɗaya ya zamanto mutum yana da matsala ta wani abin da ke ɓata arwalla amma cuta ke sa abun bai tsaya mai kamar yanzu mu samu misali mutumin da bayan gari bai tsaya mishi ko mutumin da hitsari bai tsaya mishi ko mace da jini yake zubo mata ko kuma mutum ne wanda maziyi bai tsaya mishi wannan shi malamai ke cema masu salansu ko mutumin da bai iya arwalla ya gama ma arwallar shi bata warware ba ya hudda iska to waɗannan su malamai ke cema ashabu salas wanda suke da abin da ke zuba wanda bai tsayawa to su al'imamu malik da malamin sharabiya da makamantansu sai su ce idan mutum yana da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli to shi yanzu game da shi waɗannan ababen an yi sifirimansu an hidda mai su cikin da waƙi da rudu'i kun fahimta wanda hitsari bai tsaya mai sai su ce duk abin da ba hitsarin nan ba daga cikin abin da ke warware arwalla yana a warware arwalla shi amma ban da hitsari in hitsari ya zo sai su ce arwalla shi bata warware ba saboda rishin lahiya ya kawo shi mutum ne wanda me ko da yaushe iska na fito mishi bayyan arwalla ya ida sai imam malik ya ce to shi arwalla shi na karewa ne in ya yi hitsari ko wani bayan gari ko abin da ya kamata amma dai iska ya zo arwalla bata kare ba to zancen cewa tawadda ili kulli salatin sai su ce wannan riwaya bata inganta ba ko kuma su ce in mata inganta ba wajibi bane mustahabbi ne an fahimci wannan wannan ita ce mazhabar imam malik kuma ta bangaren dalilai ta haƙiƙali cewa salasul bauli ko salasul rihi ko jinin istihada bai kare a wannan saboda wannan cuta ce kamar dai babu shi ne ita matsalar hukuncin ta kamar babu ta ne kenan gini kan wannan in ta yi arwalla ta yi sallan magariba jini na zuwa mata rashin lahiya idan isha'i ta zo sai ta ce tana so ta yi sallah sai mu ce ta waiwayi baya idan ta yi misali yi tsari ko ta yi bayan gari ko ta hudda iska a rollar takare sai ta ce a jinin nan na rashin lahiya ke ta zuba sai ba malike ce to a rollar kina nan ba buƙatar sai ta yi sabuwa kaga wannan ya dacewa da yanayin mai uzuri ya dacewa da yanayin mai uzuri wanda wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su ganin ingancin wannan ƙarin kuma suke akan mazhabata al-Imam Malik rahmatullahi alayhi sannan zamu zo mu ji a babul a babul haid akwai wadansu akwai wata mahita da annabi yake bayarwa alayhi salatu wassalam na shine mace mai jinin rishin lahiya tana iya ta rinka hada salloli an fahimci wannan kamar idan azhar ta zo in tana so ba za ta yi azhar ba sai ta bari sai la'asar sai ta haɗe su amma sai ta yi wanka an fahimta sai ta yi wanka ta yi azahar da la'asar ko dai a lokacin azahar ko a lokacin la'asar in magariba da isha'i ta sai ta haɗe su a lokacin magariba ta yi wanka ta yi sallar isha'i da magariba ko ta bari sai magariba sai isha'i sai ta haɗa magariba da isha'i asuba kuma ta yi mata wanka kenan wanka uku tare da haɗe salloli wannan ma wata mahita ce da annabi ya baiwa mace mai irin wannan jinin da bai tsaya alayhi salatu wassalam wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala an karbo daga ali da abi talib Allah ya kara mishi yarda annahu qala ali ibn abi talib yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum mai yawan mazi malamai suka ce yawan mazi na nuna kamalar namiji yana nuna kamalar namiji cewa a bangaren sha'awa lahiyar ka kalau yawa karka shi kuma su ce majinnu ne gari ka fa'amartul miqdada yace sai ne umurni ga al-miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa ya je ya tambaya mini annabi alaihi salatu wassalam game da hukuncin mazi kamar yadda yazo a musannaf a musannaf na ibn abi shayba da ali ibn abi talib da ammar ibn yasir da al-miqdad ibn al-aswad suna zaune ana tattaunawa sai aka ɗauko zancen mazi shi ne alibi na bitar da ke cewa shi mutum ne mai yawan mazi to a cikin wannan tattaunawa ne har ta kai inda alibi na bitar da yake ce ma al-miqdar ibn al-aswad ya ce ka je ka tambaya mini annabi alayhi salatu wassalam game da hukuncin yadda zan yi da maziyin nan ya ce saboda ina jin kunyar in tambaya annabi alayhi salatu wassalam saboda matsayin yar shi a wajena wato surkin shi to amma riwayar da ke nuna cewa ammar ne ya tambayar ita wannan riwayar bata inganta ba wannan riwaya bata inganta ba riwayar da suka tabbata da wannan wadda ke nuna al-miqdad ya tambayar da riwayar da ke nuna cewa aliyu yana nan lokacin da ma annabi ya bada amsa sai zaman to annabi ya bashi amsa alayhi salatu wassalam to menene mazi asuri da aka ce mazi kamar yadda muka saba bayani waɗansu ruwa ne masu yabki waɗansu ce yauki ko wanda kamar miyon kaji musamman lokacin da za ka kaji suke da rashin layar za ka suna dalilin waɗansu ruwa masu yauki ko masu yabki an fahimci wannan to kuma in suna hito mutum ba ka shi sai dai in ka shi ɗanyi an fahimta kaga ya sha bamban da maniyi wanda shi da ƙarfi yake hitowa kuma duk jikinka yana jin samatar hitowar shi sannan kuma maniyi in ya gama hitowar mutum galibi jikinka zai mutu za ka ji kasala ta kama ka to amma saɓanin maniyi to shi maniyi wankan janaba ake amma shi kuma maziyi babu wanka maziyi yana wahalar da matasa sosai kaga mutum ya wanka so biyar ga iri wallahi shi janaba na yawan kama shi wani ma ya ce ya ce min shi wallahi wani lokaci ko a titi ya yi takahin ya dawo gida janaba ta kama shi ce kai ce sannun ka sarkin masu sha'awa kai ka san komi dai anya dai kuwa ya ce wallahi malam ya ce a dakata alarisu dika akwai wa mazi akwai mu da aka yi bayani ya ce mazi ya ce yawa wannan wannan mazi to kun san na daga cikin ababen da za ku ga ake negligensu sosai ana ana sakaci a cikinsu matasan nan sabin balaga ba a kula da su musamman a ɓangaren addini an yi mai da hankali ga mace saboda mai ita lokacin take cikin sabuwar balagan nan ana jin tsoron karta ta kwaso ciki amma ba mamaki yanzu da zan yi gangancin tambaya na in ce wane ne lokacin da ka balaga babanka ko ɗan uwanka ko wani cikin manyan gidanku ya zaunar da kai maka sharhi me balaga me mazi me mani me kaza kaza wala Allah da kira za a samu wanda zai ce an zaunar da shi game da wannan sai dai kai ka samu gogewar da kanka haka ne ko ba ba ko kuma abokanka in ka shafa mai idan ka yayi ka ce kai ni wa ina ganin kaza wallahi ban gane ba ce ai wannan shine kaza da kaza da kaza to wanda ya kunga shi ya same ya kamata a tayar da yara cikin ilimi idan ana ma yaro karatu tun yana karami ya fahimci waɗannan matsaloli durar da ya samu kai shi a ciki to ya san yadda zai yi mai yadda zai yi mu'amala haka a babin aure so da yawa yadda ake zaunar da mace bayan an ɗaura mata aure a ce ki kula da mijinki ki mai biyayya ki mai da ana nasiha a za ga maza ba a yi musu haka sai dai kawai a bar kashe ka caba in ka ɗebo wata rigimar to in kuma Allah ya yi ka daman da tsatse to kai dai ka hidda kanka amma ba a cika yi ma maza nasiha wanda wannan yana da yana da hatsurra sosai da yake iya shewa yake iya shewa mutum Mm. eh kaga shi ma wannan wani wani abun nan ne galibi an hidamuwa da gaggauta aurar da mace sama da namiji kun san mu galibi abin da mutane suke harare ita mace abun kunyar ta zahin bayyana yi namiji kuma kamar dandan karo ne shekara yana banna yana mummukewa yana hucewa ba a gani ga jikin shi ko a kai sai dai yazo lahira Allah ya kama shi ko Allah ya jarrabe shi a duniya ya kamu da wata cuta a san da yana banna to shi yasa galibi ba cika damuwa da maza amma kun ga da kuka doka shekarun baya tsohi suna yin haka da an ga mutu yana rawar kai sai a yi mai armi sai ka ga ya nasu yawa sai ga ya nasu ha ina ma su dawo ga wannan su ne wa eh mutanen ne manyan kenan ustazai dai suna magana kuma akwai wakilansu ina jin sun shigo yawa ustazu ya ji zancen ustazu irin wannan ne zaka ji ya rubuto tambaya cewa malam bai halatta ima yara aure bane to yana da magana ke yana da magana ke to a takaice dai wannan shine maziyi idan ya hito mutum shine al-miqdad ibn al-aswad ali yace je tambaya annabi ya ake yi alayhi salatu wassalam yace faqala sai annabi yace fihi al-wudu idan maziyi ya hito mutum to akwai arwalla akan wato idan kana da arwalla ga lokacin sallah yayi sai maziyi ya hito ma to arwallarka ta kare sai ka saki sabuwa muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun yi ittifaqin rawaito wannan hadisi wallafzu lil bukhari wannan lafazin kuma na imamul bukhari ne a waɗansu riwayoyin annabi ya ce irsil zakaraka ka wanke al'aurarka wato wajen maziyi yadda ake yi tun daga inda asulin al'aura yake ware tsirowa da hitowa tun daga nan mutum yake wankewa har ƙarshen ta gaba ɗaya a wata riwayar ma annabi alaihi salatu wasallam ya nuna cewa hattar unsayin marina ko mu ce salkar da ke kasan al'auran namiji hadda ita ake wankewa gaba ɗaya to in ka wanke gaba ɗaya to shine ka gama da maziyi ka wanke shi kenan a zamanin annabi alaihi salatu wassalam hadisan da ake rawaitowa masu wanda suke tambaya game da maziyi hadisan mutum uku ne akwai ali bin abi talib radiyallahu anhu akwai sahal ibn sa'ad as-sa'idi akwai na uku duk da na uku din riwaya shi bata inganta ba hadisin shi da'ifi ha waye na uku an ba ku bincike kun kawo shi an gane shi a hadithin sa'ad ibn sa'ad ya ce yawan wanka ma yake in ba zai ya kama shi ta wanka ya ce cikin sanyi sai da ta kai inda mai bayan shi yana tsagewa irin wanda za a ga in sanyi ya yi sanyin nan kaga jikinka na tsagewa ya ce sai da ya fara irin wani sai daga baya annabi ya gaya mai ga yadda ake yi haka idan maziyi ya taɓa tuhon mutum abinda akwai shine kamar yadda ya zo a hadisi a cikin jami'ar tirmidhi cewa ruwa ake yayyahawa a wurin in ka yayyahawa mai ruwa to shikenan ka gama da da mazi wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam qabbala ba'd nisa'ihi annabi ya sumbaci wata daga cikin iyalan shi wani sashi na iyalan shi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja ila salati sannan ya fita zuwa wajen sallah walam yatawadda bai saki arwalla ba akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisin wa da'afahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi kamar yadda tirmidhi ya nakalto daga gare shi yake cewa yaji muhammad ibn isma'il al-bukhari yana raunana wannan hadisin amma wannan hadisin ya zo da hanyoyi daban-daban da riwayoyi daban-daban wanda in ka tattaro su hadisin ya tabbata kuma yadda Sheikh Al-Albani ya tattaro waɗannan riwayoyin ya bibiye su da ƙarshe yanke hukunci ɗaya cewa asulin wannan hadisi hadisi da ingantacce wannan hadisi shi kuma za a yi magana ne game da ɗaya daga cikin sabubba da ke iya kawo warware arwalla kun ga shi babin jini shi da kan shi ke warware arwalla maziyi shi da kashi ke warware arwalla amma kwana muka ce shi sabab ne to haka lamsul mar'a shi ma sabab ne sumbatar mace abubuwan da ke iya kawo sumbata suna da yawa akwai sumbata ta arrahma tausayi da jinkai kamar mutum ya sumbaci yar shi ko ya sumbaci yarinya karama misali kamar kaunar shi misali an kame jariri ya kauna shi ya sumbace ta kaga wannan me ba na sha'awa bane babi ne ne me tausayi da nuna jinkai da abin da ya kama da haka to wannan daban yake sannan akwai wanda mutum za yi na sha'awa akwai wanda mutum za yi na sha'awa to anan sai malamai suka tattauna to cikin biyu din na wanne ne annabi alayhi salatu wassalam ma ɗaya daga cikin iyallai shi da ya sumbata a babin tausayi da rahama ne ko a babin al'adar da aka saba ta sha'awa tsakanin mutum da matar shi shi ne malikiya suka ce a babin tausayi da rahama ne yawon haka suka ce kuma wannan da haka tun da babin tausayi da rahama annabi ya yi wannan alayhi salatu salam kuma annabi ba daman hu amlaku kuma li irbi game da aisha take gai ya yi kowa riƙe kan shi game da sha'awa suka ce to duk wanda ya sumbaci matar shi in dai da babin jin daɗi ne ha ya yi niyyar jin daɗi ya sumbace ta la a babin sumbata suka ce yan sumbaci mace a wallah ta lallace mutlakan suka ce mai don ita sumbatar mace ba ka iya yin ta kai da ba annabi ba ba ka iya yin ta sai don sha'awa da haka suka ce tubtilul wudu a mutlakan kai tsaye a wallah ka taro shi amma abinda ba sumbata ba kamar tabawa ko runguma misali suka ce idan mutum ya taba mace to sai mu duba idan dai manuwar shi don ya ji daɗi ya taɓa ta da ya taɓa ta kuma ya ji daɗin tuwar wallata kare na biyu manuwar shi don ya ji daɗi ha don ya ji daɗi ya taɓa ya taɓa ɗin kuma bai ji daɗin ba a rolar tawarware suka ce inna mal'amalu a rolar ta lalace ko kuma bai je neman daɗi ba ya yi tone za ya je masallaci suka haɗu da matar shi bakin ƙoha sai ya gugu gare ta sai ya yi wani saƙo ya isa suka ce ta warware to wani lokaci ne suka ce shi ne sai in baka yi nufin shi daɗi ba kuma baka shi daɗi ba misali dab da yana da walla za ya masallaci sai matar shi ta faɗi hankalin shi ya tashi a rigime izu ya kwashe ta yi shi ashe ta aka zuba ruwa aka yayyawa ya ganin baka yi nufin shi daɗi kuma baka shi daɗin ba sai ce to a wallan nan wannan shi ne tafsirin malikiya amma waɗansu kamar ‘yan shafi'iyya su gani suke mutulakan lamsul mar'a yana ɓata arwalla amma duk waɗannan maganganu abinda as-sahihi shi ne sumbatar mace ko taɓa mace ko rungumarta da koma wace niyya ce in dai babu abin da ya hito ma na maziyi ko abin da ya kama da wannan arwallarka tana an fahimta tunda wannan hadisin za a bar shi ne a zahirin shi asali idan mutum ya sambaci matar shi babi ne na sha'awa kawai ga kuma annabi alaihi salatu wassalam ya sambaci ɗaya daga cikin matan shi wanda kun bai maimaita ba bai maimaita a wanda ba da haka wanda tace magana sahihiya cewa in mutum ya sambaci matar shi ko ya taɓa matar shi arwallar shi ba ta karewa ko da don jin daɗi ne kai ko da haramun ne da akwai mace daga taɓa ta yi haramun ba muharramar ka bace ba matar ka bace kawai sai ka taba ta da gangan to sai dai mu ce ka yi zunubi amma a rollar kawa tana da an fahimta wani lokaci kana iya ka taba wadda ba muharramar ka ba ba da ganganci ba misali za ta mi koma wani abin da ya kama ta mi koma ba da gangan ba hannunka ya taɓi nata kaga ba za a ce a rollar ka zakari ba kuma nan tun da ba da gangan ba ne ba za a ce kana da zunubi ba amma haka kawai da arwallarka ko ba arwalla wai kai mai al'ada ka gamu da matan mutane kawai sai ka bi ko hannu assalamu alaikum warahmatullahi to wannan kaga ya kamata alƙali ya kira ka ya dan samu ko bulala goma ko bakwai haka yawa saboda na kai ina matar mutane ga wani hakkakan ba yake misali da zai zo ya baiwa mata hannu sai wata ce ta ba za ta kwasi ce shi din shi za ta kin yi waɗannan ne da suka bani hannu wannan ba matar da ba taka ba hannu haramun annabi alaihi salatu wasallam yake cewa a buga ma ku kusa a cikin kai yayi sauki saboda ka taba matar da ba taka ba duk matar da ba muharramar ka bace haramun ne ka ba ta hannu haramun ne ka tabe ta in kana so hannun kai kai gare ta biya sadaki baka da sadaki to kar ka taba hannun yar mutane shi yasa kullum ake cewa mata mace ya kamata ta san kimar jikinta jikinki na da tsada ba abu ne wanda ya kamata ki saki kowa ya shafa ya wuce kina tallar jikinki kowa na ganinki kina barin kowa na taba ki musamman wani lokaci a harkar aiki babu wata dokar da ta ce in kana in a service ne dole sai ka ba mace hannu ba dokar da ta ce haka kawai dai son turanci ne kai mu an fahimci wannan wani lokaci musamman idan mutum babban mutum ne na babban matsayi prefe ne ko mer ne ko kuwa gubernar ne ko minister ne an zo babban taro ko shugaban kasa ne kawai sai ga mutum ya bai matan mutane duk ya ba su hannu yanzu dan Allah wannan uzuri ne a wajen Allah ka ce wallahi Allah dan ina minister ne ha wannan ba uzuri bane shakiyanci ne kawai da shedanci wanda wajibi ne musulmi ya kaurace ma wannan kuma akwai mutane da an san su ba su karba yanzu wannan gogan da aka kashe kaddafi ya saba kin ba waɗansu mata hannu to me ya same shi da bai ba da hannun ba wani lokaci kun san in aka san ka da abu to sai ga an sha hama lahiya ko mace ce a cikin sarbisa aka san da in ka ba ta ba ta karba da ko sabon zuwa kisa ce mato kai aliya wancan ba ta yadda da kaza ba ta yadda da kaza shikenan kin samu lahiya haka in namiji ne ka samu lahiya amma in kai sakaci ka ce a kar a ce ina da tsauraran ra'ayi tsaurin addini shikenan sari'an sari'an irin fatawa su kardawi a gaggauce a gaggauce inda mala amalu bin niyyat sai ka samu kanka wutan baka aliya wa ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu qala an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda abu hurairah yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هنا تشيوا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا idan ɗayanku ya samu wani abu a cikin cikin shi wato ya ji wani motsi ko ta hargowa a cikin cikin shi fa ashkala alaihi wannan motsin da ya jiya sai ya rikice mishi ya samu kanshi yana shakku a kharaja minhu shay'un amla wani abu ya hito mai ko bai hito mai ba yana shakku a rollar shi ta kare ko ba ta kare ba kusa annabi ce fala ya janna min masjidi kada mutum ya hita daga cikin masallaci hatta yasma'a sautan sai mutum ya ji karar hitar iska au ya ji da rihan ko ya ji warin iskan akhrajahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi abin da yake nuna wani lokaci za a yi samun hanjin mutum shi kuka ko cikin shi ya motsa ko ya mirda ma misali sai ya shakku wani lokaci yana cikin sallah ne wani lokaci wajen sallah sai ya shakku a wallar shi ta karye ko ba ta karye ba to in kana cikin sallah ko kana a masallaci annabi ce karka yanke sallar ka alayhi salatu wassalam in a masallaci ne karka hita cikin masallaci kace zaka je kai wata sabuwar walla ka bari sai ka samu tabbas a wallar ta yanki shi yasa abdullahi ibn al-mubarak kamar yadda tirmidhi ya ambaci wannan da gare shi a cikin jami'ut tirmidhi yake cewa duk arwalar da baka iya rantsewa da Allah cewa ta lalace to kawai tana nan an fahimci wannan in dai zaka yi rantsa ka ce wallahi arwallata ta kare to ta kare ne amma kana shakku to nan za a ce maka da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka bari shakkun nan zuwa ga abin da ba shakku bane da wannan hadisi malamai suka ce akwai ka'ida a musulunci al yaqinu la yuzalu ko la yazulu bi shakk tabbas shakku bai korarta duk abin da kake da tabbas a kai to shakku bai iya korar wannan tabbas da haka kana da arwalla sai kai shakkun ta karye ko ba ta karye ba tabbas din da asulin shi ne kana da arwalla shakkun shi ne ta karye to nan ba aiki da shakku misali mutum ne ya arwalla ya sallan magariba aka zo isha'i lokacin sallah sai yana tunani wai arwalla shi ta karye ko ba ta karye ba akwai ta ko babu ta sai mu ce asuli kana da arwalla da yaƙini ba shakku amma yanzu shakkun da kake na takari baka da tabbas a kan shi to baka aiki da wannan shakku an fahimta mutum ne ya arwalla sai ya shakku wai bayan ya yi arwallan nan ya je makewaya ko bai je ba to sai mu ce asuli kana da arwalla tana da haka idan rishin arwallan ne asuli kai shakku kan yin arwallan to nan sai a ce baka da arwalla mutum ne yana da tabbas ya je makewaya amma sai yana shakuwa da ya hito daga makewayin nan ya yi arwalla ko bai yi ba wanne ne asuli a nan shi ne baka da arwalla kenan sai mu ce a'a baka da arwalla dole sai ka sake sabuwa arwalla haka dukkan babuka na addini ko sallah ce kana shakku wai ka yi sallah ko baka yi ba to asuli baka yi ba ne an fahimta wani lokaci za ga mutum yana shakku wai ya yi isha'i ko bai yi ba to asuli baka yi sallah ba yin ta ne kake shakkun kayi ko ba kai ba to ba kai ba ka sake sabuwa ko ce kai wadda take sabuwa akhrajahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi yana da fa'idodi da yawa daga cikin su mu ga guda daya saboda yanayin lokaci wannan hadisi yana roshi maka kohar waswasi zaka samu a cikin mutane akwai wanda suke da jarrabar waswasi waswasi kuma akwai lokacin da yake zama rishin lahiya wanda rishin lahiya ne wanda ake tiritan shi a zaunar da kai a ɗora ka kan magani ko a kai ka wajen psycholog ya rinka yi maka nasihohi kowa kuma da abin da zai iya samun wasu wasi a kai galibi a kasashen kahirai da yake su basu damu da matsalar addini wanda ba musulmai ba daga cikinsu za ga sun yi samun wasu wasi a babin rayuwar duniya mutum ya rufe porta ɗin ɗakin shi sai ya kwanta sai ya jinka yin a ran shi cewa ƙohon nan ba ta rufu ba sai ya dawo ya ƙara zazzaga ya murɗa ya murɗa ya je yanzu ta rufu ko ko wajen kashe gas ya rinka shakku kai gas ɗin nan bai kasu in kun bai kasu gobe da sayan na zo kunna wuta ɗaki zai kama da ni in ya kama da ni zan mutu sai ya koma sai ya to akwai wanda galibi turawa suke irin wannan ko ko misali za ka iya samu eh har musulmi kana iya samu wanda in na shi yawa yana shiga waɗannan babuka ko kuma wasu wasi kan tsoron mutuwa shi yake kawai yanzu yanzu yana iya mutuwa in ya hita shi yake kawai mota buge shi za ta yi akwai wanda zai samu irin wannan babi to amma a kasashen musulmai galibi wasu wasi ya yi damuwar musulmai a babin tsarki mutum in yayi arwalla sai ya taso ko ya kama ruwa sai ya tashi sai ya ji kamar hitsari ya zubo mai sai kuma ya koma wani lokaci sai ya zo ya yi kabbara ya fara sallah sai ji kamar hitsari ya dawo to sai ya koma kuma wani lokaci yana sallah sai ya ji cewa kamar iska ya hito mai to duk wanda yake da irin wannan wasuwasi maganin ka guda ɗaya ne a duniya baya da nau shi ne ka yi watsi da shi wannan maganar a wajen malamai ka zo ita za su gaya ma wajen fisikolog ka je ita zai gaya ma in kai aiki da ita ka warke ba kai aiki da ita ba har ka mutu ba za ka warke ba ka'idar guda ce mai wasi an ɗauke ma hukunci kawai an yahe ba ka yi wasuwasi a rulaka ta kare ko ta kare ba ka ce tana nan ka kama ruwa kai shakkun hitsari ya sake dawowa kar ka duba kar ka sake kama ruwa kar ka sake rulla je kai sallah ka kana a sallah sai ka ji kamar wani abu sallar a rulla ta kare ta kare ba ta kare ba to ba ta kare ba tana nan ko da an samu da gaske kayi kuskure to kuskuren an yahe ba saboda mai kana da matsala ne wadda ake ƙoƙarin magance maka to kuma wasuwasi malamai suka ce ana sanin wasuwasi ya zama toma ciyo inda yana maimaituwa ga ini ko so ɗaya ne to in yana so ɗaya ɗin na in kana bin shi zai kai biyu zai kai uku zai kai inda zai mamaye ka an fahimta misali yanzu duk wanda ba zai iya salloli guda biyar ba sai kabli ko ba ta kama shi to mai wasuwasi ne dan a ɗabi'ance kana iya kai shekara guda ba kai kabli ko ba ne a gane ko ba gaba ko adala akalla mu ce watanni kabli ba ta kama ko ba ne ba to amma sai ya zama to kai duk kullum sai ta kama ka to kana da wasu wasi to maganinta kuma ko abin da waɗansu malamai ke cewa duk in ka yi da sallah kai ba'adi shi ma wannan ka aje shi gehe kawai in kai sallah ka ta yanka wani sai ya yi kabbara ya fara sallah sai ya cewa bai kabbara kurku ba sai ya maimaita can kuma ya ce da na yi ta yana ganin harafin nan allahu kudin nan ba ta hito da kyau ba ya maimaita wani sai ya kabbara goma sha biyar hamsin sama da haka akwai wanda zai iya so yana son ya yi sallar isha'i sai asuba ta isko shi mai samun yi ta duk wannan za ka yi mamakin shi saboda allah bai taɓa jarraba ka da shi ba to kai ta addu'a kada allah ya jarrabe ka da shi dan da yawa cikin mutanen da suka yi wasu wasi waɗansu addinin ma suke bai su hasa su ce kai an gaji sai ce na bari na gaji Allahul musta na taba gaya muku ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin hayatu kibarul ulama yace wani lokaci da ya lura da halin masu wasuwasi sai da ya harta wani wai ko anya mai wasuwasi sallah ba ta haduwa kan shi saboda irin yadda suke wahala irin yadda suke da wahala kuma akwai cikin mutane galibi boye kansu ne saboda matsalar wasuwasi ganin kake a komai a gabobinka baka shin ciwo kuma ganin kake kai ba mahaukaci ba kuma ga kana abubuwan da sun saba mala'ada to kana jin tsoron ma ce maka mahaukaci kawai sai ga mutum ya dake yana ta wahala sai can Allah ya sa an gano shi ko taran yayi daidai da irin wannan bayani sai ce wallahi wannan matsala ina da ita kuma galibi mai wasu basu bai cika yadda cewa baya da lahiya shine ma abin da yake wahalar da da yawa daga cikin masu wasu bashi to yana ganin mu kwana anan إن شاء الله تعالى أبو بيسي متاشو عن طلق ابن علي رضي الله عنه